a duniya ba arzikin da Allah zai wa bawa irin a ce ya gama shi da mace da kirki حدثنا عمر بن عبد الله بن نمير الجلداني الحمداني وحدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا ابن عبد ابراهيم بن شريك انه سمع ابا بن الرحمن الخبزي يحدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله yana صلى الله faɗa عليه hadisi وسلم daga Abdullah قال bin Amr bin al-Asi cewa annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الدنيا متاع duniya ja- jin daɗi ne ko ko wato wajen alallaba ne وخير متاع الدنيا Ma- mafificin abin da za a samu damar lallaba duniya da shi المرأة mace الصالحة ta kirki mace ta kirki
باب الوصية بالنساء babin wasiya da cewa a kula da mata a rike su da kyau
وحدثني أرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة قال abu huraira ya ce قال رسول الله صلى الله zala عليه sallallahu وسلم alaihi ya ce إن المرأة ita mace kamar haƙarƙari ce kamar ƙashin haƙarƙari ne إذا ذهبت تقيمها in ka ce كسرتها sai ka daidaita ta ka miƙe ta to karya ta zaki وإن تركتها idan ko ka gane ta ka da استمتعت بها karkatar وجهها.
ta ta sai ka ji da sai ka amfana da ita ka ji daɗi da ita alhali karkatar nan na tare da ita
وحدثني زهير بن حرب وابن عمر كلاهما عن عن يعقوب ابن ابراهيم بن سعد عن ابن أبي الزهري عن هريرة عمه بهذا الاسناد مثله مثله سواء daidai wa حدثنا daidai عمرو الناجد وابن ابي عمر ولفظ لابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره قال Ah, abu huraira ya ce قال رسول الله صلى Allah الله sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam ya ce ان المراه خلقت من hakika ذلك mace an halicce ta daga haƙarƙari لن تستقيم لك ba على yadda za a طريقة.
yi ta daidaita gare ka duk tsarin da kace za ka bi sai ta nuna ma bobewa فان استمتعت بها idan kace za ka ji da daɗi da ita استمتعت بها to za ka ji وجهها وجهها.
daɗi ne da ita alhali akwai karkata tare da ita وإن ذهبت in تقيمها ko kace kai dole sai ka miƙe ta كسرتها to sai dai ka karya ta وكسرها طلاقها me ma'anar karyawar a nan rabuwa da ita a sake ta
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زايدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace من كان يؤمن بالله واليوم wanda duk الآخر yake ya imani da Allah da ranar lahira فإذا شهد أمرا to idan ya halarci lamari فليتكلم بخير ya yi أو magana ليسكت ta alheri ko ya shiru ya yi magana ta alheri ko ya shiru واستوصوا بالنساء manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku kula da mata فإن المرأة خلقت من ضلع domin ita mace an halicce ta ne daga haƙarƙari karkatacce وإن أعوج شيء في الضلع a أعلاه haƙurƙura ƙashin haƙarƙari wanda ya fi karkata a cikinsa shine na can sama إذا ذهبت تقيمه in كسرته zahabta in kace sai ka daidaita shi to sai dai ka karya shi وإن تركته لم يزل أعوجا idan ka kyale shi ko ba zai gushe ba yana karkataccen استوصوا بالنساء Mazala ya خيرا ce ku kula da al- da alheri da mata ku kula da matanku حدثني إبراهيم بن موسى رازي وحدثنا عيسى يعني بن يونس حدثنا عبد الحميدي بن جعفر عن إمران بن أبي أنس عن أب- عن عمر بن الحكم عن an أبي abi هريرة hurairah ta kala, قال abu hurairah ya ce قال رسول الله صلى manzala الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce لا يفرق مؤمن مؤمنة bayan da za a yi in wannan mummuni ne wannan ma kuma mummuna a ce tana mummuna a ce yaƙi ta gaba ɗaya إن كره منها خلقا in yaƙi ɗabi'a daga gare ta رضي منها آخر zai yarda da wata ɗabi'a daga gare ta in ta nan ba ta yi masa ba to ta nan ko ai ta yi masa أو قال ko غيره cewa yi غيره lan ya faɗi zai yarda da wata ɗabi'a ta daban daga gare ta نعم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عاصم حدثنا ta ga عبد cewa to الحميد ba ta iya abinci ba amma ta iya sallah الله أكبر Eh, ko bata iya wato abincin ba amma akwai kula da karatun qur'ani Na.
kana musulmi a ce ka ji mai kula da karatun qur'ani a dole zaka so mm, ko da bai iya abinci ba amma ta wajen kin abu a bai iya abinci ba a ki shi amma ta wajen mai cewa cewa mai kula ne da karatun qur'ani nan kuma ai za a so shi ko ko cewa mai kula da sallah ne ko ko a ba ta sa da zumi ba ba ba ruwanta da yan uwan mijinta amma kuma akwai iya abinci kaga shi ma dai za a ce ga bata iya wannan ba ga wannan ta iya ko shi yasa bayan da za a yi a ce gaba ɗaya dai an tashi babu a ce gaba ɗaya ko ta ina ke ake sai dai in ba imani
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا عمران بن ابي انس عن عمر بن الحكم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله كما حديثنا da ya gabata باب Babun لو لا cewa- ولم تكن انسى زوجها الدهر in banda abin da sayyida hawwa ta yi tun farko da ba wata mace da za ta ha'inci mijinta tsawon rayuwa
حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه.
حدثه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله daga عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam قال، manzo Allah ya ce لولا in حواء ba dan hawwa ba لم تكن انسى زوجها الدهر da bayan da za a yi mace ta ha'inci mijinta tsawon zamani
حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حماد بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن عن رسول الله صلى الله عليه wannan وسلم shine hadisan da manzon da Abu Hurairah ya faɗa mana daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فذكر احاديث ya ambaci hadisai منها yana daga gare ta وقال رسول الله manzon صلى Allah الله sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم ya ce لولا بنو اسرائيل in ba dan banu Isra'ila ba لم يحبس الطعام da duk ajewar da za a yi wa abinci ba zai lalace ba banu Isra'ila su suka jawo abinci ke lalacewa
ولم يحزن اللحم ya wala mai hana da- ba- dama bai dawo yana bashi ba
ولولا هواء in ba dan Hawwa ba لم تكن انسى a زوجها الدهر tsawon zamani ba da za a yi a ce mace ta ha'inci mijinta
نعم بسم الله الرحمن الرحيم da suna na mana nan Littafin dalaki.
littafin saki باب تحريم طلاق الحائر بغير رضاها babin cewa ba daidai ba ne a saki mace tana cikin jinin haira in ba da yaddanta ba وأنه لو حالف وقع الطلاق cewa kuma da a ce zai saba ya sake ta mutum ya saki matarsa tana cikin jinin haira to sakin zai afku a kansa za a ce ta saku والممر برجعتها amma kuma za a yi masa umarni za a mace shi lalle lalle ya dawo da ita حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائر Abdullahi Umar ya saki matarsa alhali matar tana cikin jinin haira في عهد رسول الله a صلى الله zamanin عليه da Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam فسأل عمر بن الخطاب رسول الله sai صلى الله ya عليه sai jina Umar ya وسلم عن tambaye ذلك manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan saki da dan saye wa matarsa alhali tana cikin jinin haira فقال له رسول الله manzon صلى Allah الله sallallahu alaihi wasallam ya ce da عليه وسلم shi مره "Kaurace shi, ya فليراجعها dawo da ita ثم ليتركها sannan kuma ya kyale ta حتى har sai تدورها ta tsarkaka Sun mata sannan hira.
ta sake wata jinin haira Sun mata sannan ɗaura.
ta sake tsarkaka ثم إن شاء أمسكها sannan فأدو in ya ga dama ya iya rike ta bayan nan وإن شاء in ya ga طلقها dama kuma ya قبل أن sake يمسها ta ka amma fa ya tabbata in zai sake ta ya sake ta kafin a ce ya sadu da ita وتلك العدة التي wannan shi أمر ne الله عز tsarin وجل da ubangiji ya أن يتلقى لها umarce النساء a saki mata gare shi da Allah ya ce faɗa li kohunna li iddatihinna ku sake su lokacin da suke za su fara idda
حدثنا ابن يحيى وقتيبة وابن رهم واللفظ ليحيى قال قتيبة حدثنا ليس وقال الآخران أخبرنا ليس بن سعد عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأة له وهي cewa حائض Abdullahi Umar ya saki wata matarsa matarsa tana cikin jinin haira طليقة saki واحدة daya فأمره رسول Allah الله صلى الله sallallahu عليه alaihi wasallam ya وسلم أن umarce shi ya kome يراجعها da ita ثم يمسكها sannan ya rike ta حتى تدهر ثم tsarkaka تحيل sannan ya sake cikin عنده حيرة أخرى haira wajensa haira wata ثم ينفلها sannan kuma ya mata jinkiri حتى تدهر har ta من tsarkaka حيرتها daga jinin hairarta فإن أراد أن in yana nufin ya يطلقها sake ta to a sannan sai ya sake ta ne yayin da ta tsarkaka kafin a ce ya sadu da ita فتلك wannan ita ce العدة التي أمر yadda da الله أن ubangiji subhanahu wa يطلق لها النساء ta'ala ya umarni a saki mata gare ta وزاد ابن رمي ibnu في rubi ya dade روايته a tasar قال ruwaya عبد الله إذا سئل عن ذلك Abdullahi قال Umar ya tsince an tambaye shi Kana yakan ce da ga adalci.
ɗayansu mai tambayar أما أنت أما طلقت كي- امرأتك مرة أو مرتين a idan ka saki matarka sau ɗaya ko sau biyu فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني to بهذا manzala mance ni ga haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce in dawo da ita shi yasa idan matarka ka sake ta sake ɗaya tana cikin jinin haila to ka dawo da ita haka nan saki biyu ne ma ka dawo da ita وإن كنت طلقتها ثلاثا idan ka sake ta ko saki uku فقد حرم عليك ba kuma ta haramta gare ka ba magana kome ana kome ne bayan saki uku حتى تنكح زوجا sai غيرك fa ta auri wani mijin daban ba kai ba وأتيت الله فيما kuma أمرك da من ka طلاق sake امرأتك ta tana cikin jinin nan ka saba wa Allah a cikin abin da ya umarce ka daga sakin matarka
قال yasa مسلم wannan magana ta Abdullahi Umara babban radi a akan wanda suke ganin cewa in an saki mace tana cikin jinin haira wai sakin bai afku ba abinda sayyidina abdullahi umar yake faɗa shine ai sakin ya afku illa iyaka an saki ɗaya ne ko saki biyu ne to an ce lalle ka dawo da ita amma an har saki uku ne ma sakin ya afku kuma ba magana koman tunda ba a kome bayan saki uku kaga me yasa ce ba magana koman a saboda sakin ya afku in ba wai cewa sakin bai afku ba yasa wannan kauli na Abdullahi ibn Umara babban raddi ne akan wasu tsirarin malamai da anan su fahimta su take nuna musu cewa ai sakin bai afku ba cewa da laƙo ne saboda ko hambaliyawa a nan sun saba da ka'idarsu asali ga wajen hanabilawa duk abin da yake an yi hani daga gare shi to hanin ya hukunta bacin sai su ce wani abin batacce ne shi yasa kamar anan kenan da aka yi hani daga sakin mace tana cikin jinin hada da sun bi ka'idar sai su ce sakin bai afku ba tunda batacce ne to amma su din ma sai suka saki ka'idar su anan suka ce a'a sakin ya afku shi ne abin da mafi yawan su suke kai in ban da wa'yansu 'yan tsiraru kaɗan irin su ibnu taymiya su ne suka rafa kan cewa sakin ai ba zai afku ba to akwai hujjoji da yawa da malamai suka wato kawo a nan amma akwai littafi babba wanda tsohon mai ba da fatuwa babban mai ba da fatuwa na misra sai da ya shan bashaitin wadi'i ya tara alƙaunin jami fi talaqil bid'i wal mutataba wanda ya bayanin hujjoji na kowane bangaren tarihi a kan kowanne a wannan littafin ya tabbatar da cewa a ce sakin bai auku ba fita ne daga tsarin da aka sani domin ko wanda tsarin su zai ba su damar su fada ka ba su fada ka ba ana bilawa da su yadda aka fara fada sun da ba kan cewa da abin da yake aka ce an yi hani daga gare shi to ba ta ce ne abin da yake ba ta ce ko bai afku ba kenan to amma a nan sun saki wannan ka'ida saboda wannan maganar ta bla sannan akwai wani littafi ma dai da ya sake yi akan haka raf'ul iglaq an masailin nikahi wal dalabi shi wannan show ba ba sai Muhammad ba sai al-Nuri raf'ul iglaq an masailin nikahi wal dalab wanda a ciki ya kawo raddi akan wasu matsaloli akwai sanda hukumar misira ta nufin ta sa ya zama doka ce mata ƙasa cewa mutum ya saki matarsa tana cikin jinin hara to sakin bai afku ba to shi yake wannan littafin da ya nuna cewa dole wannan doka da ake so a gabatar da ita akwai gyara akwai gyara a yi bayani dogo wanda littafin ya kamata duk mai son ƙarin bayani a wannan bangaren ya duba shi
قال مسلم مسلم يتي جوز الليث في قوله تدليكة واحدة ليس يا كيوتا ترواية الحديث إن يتي تدليكة واحدة سكي دايا نعم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال Abdullahi Umar ya ce طلقت امرأتي على عهد رسول na الله صلى saki الله عليه mata وسلم ta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وهي حائض alhali tana cikin jinin haira فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم sai sai na Umar ya faɗi wannan ga manzo sallallahu alaihi wasallam فقال yace مره ka kyale فليراجعها shi ka umarce shi ka umarce shi ya kome da ita ya dawo da ita ثم ليدعها sannan ya gyare ta sai ta tsarkaka ثم تهير sannan ta sake jinin حيضة أخرى haira haira wata فإذا دهرت idan ta tsarkaka فليطلقها to قبل أن sake ta kafin a يجامعها ce ya sadu da ita أو يمسكها ko kuma au yumsika ko ya rike ta da shi ne akan falyudan lika fal yumsika نعم fa inna li daflati amarallahu wannan ita ce idda da ubangiji ya umarnin an yudallaka lahannisa a saki mata gare ta da an ce faɗan hunna li iddati na wannan shine tsarin da Allah ya yi umarni a bi wajen sakin mata نعم kada a saki mace alhali tana cikin jinin haira نعم malamai suka ce wadda fa aka ce an yi hani daga a sake ta tana cikin jinin haira wadda yake ta tare a gidan miji domin ita ce idda ta waje ba a kanta amma wadda ba ta riga ta tare ba za a sake ta to wannan ai ko ma tana cikin jinin haira ne a sake ta tunda ita ba idda a kanta Allah subhanahu wataala ya faɗa ya rizna mun za na katul mu'minati summa dallaktum min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadduna fa matu'uhunna wasarruhunna sarahan jamila to قال عبيد الله ubaidullah yace قلت لنافع nace da nafi'u ما صنعت تدليقة ma sana'ata ya aka yi da sakin قال nafi'u ya ce واحدة itar da biya take da ne an lissafa masa ai da ita duk da biya ko itar da biya ya lissafa da ita shi yasa duk wannan radi ne dai akan irin su ibnu taymiya da masu fahimta irin tasu حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بهذا الإنسان نحوه da wannan isnadin kamar sa ويذكر قول عبيد الله لنافع bai ambaci fadin ubaidullahi ba ga nafi'u قال ابن المثنى ibnu musanna ce a cikin raji'iha ya falyuraji'iha ya kome da ita falyuraji'iha ko falyarji'iha ne ko falyarji'iha نعم falyarji'iha ya dawo da ita daga raja'a raja'a yakan zo muta'addi yakan zo lazimi shi yasa anan an amfani da shi a matsayin muta'addi ne raja'a ana cewa raja'atul gulama na dawo da yaron raja'atul gulama na dawo da yaron وقال أبو بكر kanje kuma raja'al gulamu ya zo lazimi Mm.
kenan raja'al gulamu ko raja'a ya zo muta- muta'addi kamar anan kenan Mm.
abubakar yake falura jiha daga raja wanda dama akan mai da fi'ili awan fa'ala in ana so ya zamo ya ta'adda da lazimi ne sai ya koma fa'ala kamar jalastu zaidan jalasa lazimi ne amma aka ce jalastu sai ya zama mutane نعم وحدثني زهير بن حرب لا حدثنا إسماعيل اسماعيل عن عن أيوب ايوب عن عن نافع نافع عن عن ابن ابن عمر.
عمر دلك امراته وابن عمر يا سكي وهي ماتسا حائض halali tana cikin jinin haila فسأل عمر النبي صلى الله عليه sai da wani وسلم tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam فأمره أن يرجعها man da mazala ya umarce shi cewa ya ce da dan nasa ya dawo da matan nan ثم يمهلها sannan ya saurara mata Ta ta iya, har sai ta yi ta ta jini ukura.
jini wata wani ثم يمهلها sannan ya ya saurara Ta mata ta har sai ta daura ثم tsarkaka يطلقها sannan a sannan yake da damar ya sake ta قبل أن يمسها amma fa kafin ya sadu da ita وتلك العدة wannan shi التي ne أمر tsarin الله أن da ubangiji ya يتزوجها umarci a saki النساء mata gare ta wato da aka ce a sake su lokacin da za su iya fara idda kuma wannan duk ƙarin hujja ne ga malikawa su kuma da shafi'awa da suka ce ai ƙuru'u da aka faɗa tsarki ake nufi tsarki ake nufi a ce tun da an ce a saki mace ko ga tsarki aka ce an sake ta kenan lokacin da za ta fara idda kaga wannan babban shahidi ne ga waccan magana Na'am.
yasa wannan ya karfafa maganar malikawa da shafi'awa da suka ce da ji- da tsarki Mm.
da tsarki ake idda ba da Na'am.
jini ba نعم wanda yake su ma wa'ancan hanafiyawa suna da hujja domin ma aka tsaya bincike hujjojinsu a nan kamar sun fi na malikawa da shafi'awa ƙarfi yawa ba mun fassara ko waɗannan da su suka fassara da cewa jini ake nufi to aka tsaya bincike suna da hujjoji masu yawa amma dai wannan hadisin hujja ce ga su malikawa Mm, kada a faɗi wannan ɗin kuma a ɗauka ko su wa'ancan ba su da hujja suna da hujjoji masu yawa amma sun fi ƙarfi sai dai alawi na maka yake cewa ai hujjojin sun aka duba in dai ta magana hujja ake gaskiya za a ce sun kada malikawa da shafi'awa a nan to قال ya ce كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل ɗan mara ya kasance in an tambaye shi daga mutum da ya saki matarsa وهي حائض alhali tana cikin jinin haira يقول yana yakan ce amma an tallakta waye da ta in amsa dai ka ce sake ta saki ɗaya ne ko saki biyu to shi kenan sai ka dawo da ita inda rasulullahi sallallahu alaihi Allah wasallam sallallahu alaihi wasallam ya umarce cewa ya dawo da ita sun man ilaha sannan kuma ya rike ta ya Hatta saurara ta mata sai ta yi daura.
wani jinin hairar daban sun man sannan ya ilaha sake saurara mata Hatta ta daura.
sai ta tsarkaka Kuma ya tsallika sannan ya ha.
sake ta Kawai an yi kafin masa.
a ce ya sadu da ita amma an tallakta amma in zama kai dinnan ka sake ta saki uku ne kada sai ta ka rabata samu fi ma amarka ubangijinka a cikin bi da abin da ya umarce ta da umarka shi daga sakin matarka wa bana minka ya nisanta daga gare ka kuma wannan ma zahirin sa ne yana nuna shi kenan sakin mace ta ɗauko a kalma ɗaya yana afuwa saki saki uku illa iyaka kamar wannan a iya ɗan yi itirari a kai da cewa ana nufin ka sake ta ta sakin da zai cika na uku ya zama kenan ashe masu cewa in an saki mace saki uku a kalma ɗaya a kokon ba su da hujja a ciki illa iyaka wannan ya itirarin barin zahiri ne a tafi ga tawili Na'am.
yan wanda kuma lokacin masu cewa ai lalle haka abin yake masu matsananin suka akan tawili ne Ehem, tawili da aka yi da hujja ma sai su ce an yi ba daidai ba me yasa za a yi tawili amma a nan in ya dace da wani bukata tasu ya ga tamfi nafsi a goba to sannan sun fi kowa tawilin ko ko karkata ga tawilin to حدثني عبد بن عمير اخبرنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا محمد وابن اخي الزهري عن عمه أخبرنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر يا كلمت جيم امرأتي وهي حائض na saki matata alhali matar da na sake sanda na sake ta tana cikin jinin haira فذكر فذكر ذلك عمر لأن للنبي عمر- صلى الله عليه وسلم ya ambaci ya ambaci maganan nan cewa na saki matata alhali tana cikin jinin haira ga annabi sallallahu alaihi wasallam فتجيز رسول Allah الله صلى sallallahu alaihi wasallam الله عليه ya وسلم fusata daga wannan ثم قال sannan ya ce Murhu ka fa ce da ɗan yu'adi naka ha- ya dawo da ita حتى تحيض har sai حيضة ta sake أخرى jinin haira wata haira مستقبلة ta nan gaba ba wannan da take ciki ba وعائلتها التي طلقها ba فيها hairarta da ya sake ta a ciki ba فإن بدا له أن يطلقها idan ya ga ya sake ta فليطلقها ya طاهرا sake ta alhali tana tsarkakakkiya Ya hairarta ha.
daga jinin haira قبل أن kafin a يمسها ce ya sadu da ita وذلك الطلاق wannan الذي shine a يأتي saki كما أمر mace ga الله idda wato lokacin da za ta iya fara idda yadda ubangiji ya umarni da ya ce faɗan liƙohunna li iddatihinna وكان عبد الله يطلقها تطليقة واحدة abdullahi ibn umara ya saki matan nan ta saki daya وحسب من aka طلقها lissafa ta a cikin sakin ta ya zama saura isma biyu وراجع عبد الله كما أمره Abdullahi ya رسول dawo الله da صلى ita kamar da الله عليه وسلم.
maza Allah ya umarce shi ashe kamar a nan umarni da maza Allah ya ga sai na umar kamar umarni ne ga shi Abdullahi ibn Umar Eh, amma a wani su wuraren umarni ga wani cewa ya umarci wani to ba ana nufin shi wancan din an umarce shi ba ko walaysa man amara lil ghairi amara li ghairihi illa kama fi ibn Umar to yanda mai bi abin maraki sauri ya kawo baitin kamar haka ne dai ko Mhm, walaysa man amara lil ghairi amara li ghairihi illa kama fi ibn Umar to وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أخبرنا زيد زيد بن عبد بن الربيع حدثنا محمد بن عامر حدثنا الزهري عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال sai dai ya ce قال ابن عمر Abdullahi Umar ya ce راجعتها ne komo da ita وحسب وحسبت لها طريقة التي na طلقها lissafa mata sakin da na sake ta cewa saki ne dan an yi shi ba san da ake saki ba haka din bai hana abuwarsa ba حدثنا بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن نمير واللفظ لابي بكر قالوا حدثنا حدثنا ابو سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى علي بن عن سالم عن ابن عمر انه daga kabra ta ruya cikin mata salali tana cikin jinin haira فذكر ذلك عمر sai na mana النبي mace wannan ga annabi صلى الله عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم قال Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Murhu, umarce shi ya dawo da ita sannan ya sake ta tana tsarka ko tana cikin tsarki ko tana cikin tana mai ciki da'irar awa hamilan tunda sifa ce ta mace ba sai an sata ba ko na Mm, ba ba a sata ba a cewa ɗahiratan nan da zuba ce ta mace kadai ba a cewa hamilatan to حدثني عمر بن عثمان بن حكيم العودي وحدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان وهو وهو بن بن بلال دينار حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر ya saki matansa alhali tana cikin jinin haira فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى sai الله na عليه mai tambayi manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan فقال yace مره فليراجعها ya dawo حتى da ita تدورا sai ta tsarkaka ثم تهيرا sannan ta haira wata haira ثم تدورا sannan ta sake ثم tsarkaka يعلقها بعض sannan kuma yana da dama ya sake ta daga baya أو يمسكه ko kuma ya rike a yi cewa su mayu dalliko ko su mayu dallika au yusuku ko au yusika
وحدثني علي بن وجر السعدي وحدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن سيرين قال yace مكثت عشرين سنة ya zauna shekara ashirin يحدثني من لا أتهم wanda ba na tutarsa yana zantar da ni أن ابن عمر لقب cewa sai na akan umara الرسول ya saki matarsa saki uku فأمر أن يراجعها wahiya hairu alhali tana cikin jinin haira shi ibn sirina bai ruwaya kai tsaye daga abdullahi ibn umara ba ko kuwa Mm, na masu bibiyar hadisi sosai sosai ko to bacci ne ke dauke mu ko ba nasa ibn sirina yana da ruwaya kai tsaye daga abdullahi ibn umara ko kuwa an san dai kamar ya riske shi ko ibn sirin yi wa fati hijira ta ɗari da goma shi ƙwablan umar da yi wa fati ko dai ƙarshen hijira ta saba'in da uku ko farkon ta saba'in da hudu ko Eh, shi yasa tsakanin su a wa fati shekaru talatin da shida ne ko ko da bakwai ai ya riske shi ko tunda ibn sirin san da yi wa fati ya haura ya kai saba'in ko ya haura saba'in ma kaga ya riske shi to amma ya gamu da shi da ibn sirin a basara yake abdullahi ibn umar ko a madina to akwai hadisin da ya zo nasa kai tsaye muhammad ibn sirina haddasan ibn umara akwai ko babu to
fa umira an yuraji'a aka umarce shi ya dawo da ita faja'at la atahim la ata la atahimuhum ni na haɗu ba na tuhumtar su wa la a'rifu al-haditha amma kuma na kasa gane me ma'anar hadisin nan na'am su dai wanda suka faɗa min ba na hangen sun faɗa min magana da ba gaskiya ba to amma kuma da suka faɗa min magana na kasa gane mafita a ita hatta lajitu abagal labi sai da na gamu da abagan labin shi ne yunus bin bayar zahiri wa kana za su batin mutum ne wanda yake mai kula da ilimi mai kula da maganar da zai faɗa haddathani ya faɗa min annahu sa'ala bin umara cewa ya tambayi abdullahi bin wa umara haddathahu abdullahi bin umara ya zantar da shi annahu dallaqa imra'atahu cewa ya saki matarsa saki ɗaya wa hiya ha'idu alhali tana cikin jinin haila fa umira an yarji'a a, aka umarce shi ya dawo da ita qala ya ce qultu na ce afa husibat alayhi an lissafa masa ne cewa sakin nan ya zarce qala amma ya ce to ya kake so ai aw sai ya ce ya saki matarsa kuma a ce wai ba za a lissafa masa ko dan ya nuna gajiyawa ko ya nuna bai sani ba sai a ce dan mutum bai san abu ba yayi hukunci bai hau kansa ba a ai hukunci sai hau kansa ko ba ko ina bane jahilci wato yake zamowa hanzari shayi akwai inda yake jahilci zai iya zamowa hanzari amma ba ko ina ba
حدثنا ابو الربيع وقتيبة قال حدثنا عماد عن ايوب بهذا الاسناد وهو غير Wannan انه قال sai dai ya ce فسال عمر النبي صلى الله عليه sai na mara وسلم tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فامره ya umarce shi da cewa ya dawo da ita sai kuma a duba ina masu duban fikihu su kuma a kamar a masabar malikawa shi kuma a guri nawa ne a a babin saki jahilci yake zamowa hanzari ko ko gaba daya ba inda jahilci a wata matsala yake zamowa hanzari a masabar malikawa ina masu neman duba fikihu ina alƙalai to حدثنا عبد وحدثنا ابو الله الربيع بن مسعود وقتيبة قال حدثنا حماد عن ايوب بهذا الاسناد نحوه غير انه قال سيدي يا فتى وان الروايه فسال عمر سيدنا عمر يا tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam فامره Umar Umar ya umarci sayyidina Umar ya ce da ɗansa ya dawo da matan nan
حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني عن أبي جدي عن عن أيوب ايوب بهذا بهذا الإسناد الاسناد لولا وقال الإسناد ابن ya faɗa a hadisinsa فسال عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك sayyidina Umar ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam daga wannan فامره yau ان mace ce يراجعها dawo da ita حتى يطلقها har sai ya قال sake ta من غير tana جماعه tsarka ba tare da ya sadu da ita ba kuwa فقال يطل- يطلقها yace ai abin في da عدتها.
yake akwai ya sake ta sanda za ta fara idda za ta fuskanci iddanta وحدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي عن ابن الولية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر na ce da Abdullahi Umara رجلا دلك mutum ne ya امرأته saki وهي matarsa alhali حائض tana cikin jini فقال يجي، أتعرف عبد كاتب لابن الله بن عمر؟
عمر فإنه دلك امرأته وهي wato shi حائض kansa yake faɗa inda zai ce ka san ne ka san abin da ake kira Abdullahi Umara to ya saki matarsa tana cikin jinin haira فأتى عمر sai النبي صلى الله mahaifinsa عليه وسلم sai na Umar ya فسأله je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi فأمره أن manzo Allah ya ce يرجعها ka ce masa ya dawo da matan nan ثم تستقبل عدتها sannan ta fuskanci iddarta daga baya wato sai ta yi jini jinin nan ya ɗauke ta tsarkaka jini ya sake zuwa ya ɗauke sannan قال ya ce قلت له sai na ce da shi إذا دلك الرجل امرأته وهي idan mutum ya حائض saki matarsa alhali tana cikin jinin haira أتعتد بتلك التدلكة za ka lissafa da wannan sakin فقال ما faƙala ya ce fama to ya kake so a ce أو إن Mutum ne da أدركتم matarsa.
haka.
shi ne ya riƙe a, aurenta kuma ya ce ya sake ta to ka ce ba za a lissafa ba awa in a daza yanzu dan ya kasa sani wasta hamaka ya zamo ya nuna jahilci kuma sai a ce jahilcinsa ya zamo hanzari ai jahilci ba hanzari ba ne abin da ke wajibi akan eh, kowa ya yi ilimi Eh, amma jahilci ba ya zamo ba ai hanzari
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير na ji قال musu jubairin ya ce سمعت ابن عمر يقول na dabla umar yana cewa لقد امرأتي وهي ya حائض mata ta alali tana cikin jinin haira وأتى عمر النبي sai صلى sai الله na عليه bari shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya وسلم وذكر ذلك له.
mutu wannan gare shi قال النبي annabi صلى الله sallallahu عليه alaihi wasallam ya ce da shi lalle ya dawo da وسلم يراجعها matan nan فإذا idan ta أحلت tsarkaka in sha in ya ga Allah.
dama ya sake ta قال yace وقلت لابن عمر yace da Abdullahi Umar afhas kafa ta sabta ne a ka lissafa wannan a matsayin saki kala ya ce ma yamnahu domin za na lissafa ara'aita in ajaza wa yanzu hamaka ya kike zaton za a yi dan kawai ya gajiya daga ya gane ya za a yi abu kuma ya nuna wauta shi kenan sai ya ce wannan ya zama hanzari ai yadda idan abu na duniya mutum ya nuna rashin sani ko nuna wauta abu zai hau kansa to haka ma na shari'a wajibi ne da abin da za a yi a bisa sani idan mutum ya ɗau mota ta ta ta ta abin nan ta kumbura tana neman fashewa ya ya su kwana a guje idan ta fashe kuma ta abin nan sai ya ce ba za ta kashe shi ba ai bai sani ba wane shi to haka malamanin shari'a abin da yake wajibi komai za a yi a fara dubawa a san ya yake tukuna kafin a shi ne sai a samu mafita yadda lamarin duniya in ba a yi haka ba ba za a samu mafita ba cewa ai ban duba tayar ba har na fara wannan gudun wani hanzari ne da zai hana ah, taya ta ta bindiga Eh, tunda ta nuna alamar bindiga sanda sanda ka dauka to haka ba lamarin shari'a yake ai wajibi ne shi ba ka duba ne to حدثنا يا ابن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن انس بن سيرين قال yace ta tambaye musu sallallahu mara daga matarsa wanda ya saka فقال يجي.
ذكرتها وجهها ai إليه.
abin da ya faru na sake ta ne tana cikin jinin haila فذكر ذلك لعمر aka faɗa wa sai namar wannan فذكره للنبي shi صلى الله عليه kuma sai ya وسلم kai ya faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallam فقال manzala ya ce ka umarce shi ya dawo da ita فإذا أهلت idan ta tsarkaka فلتلكها ya iya لدورها sakinta a tana cikin tsarki قال yace فرجعت faraja to ta dawo da matan tawa sannan ta sake ta tana cikin tsarki قلت yace فأتت فأتدت فأتدت بتلك تعليقتي fa'ata datta bitilkar ta daligati ka lissafa wannan sakin ɗin yana cikin guraren da dole a yi fakki cikin guri takwas ko da aka faɗa ita dattu ita danna ita datta ita datti ita dattu ma ita dattu ita dattu tunna ita dinna dole a yi fakkin a nan ba dama a yi idgami fa'ata datta bitilkar daligati ka lissafa da wannan sakin التي طلقتها wadda ka saki matarka وهي alhali هائلة tana cikin jinin haira Ƙala.
ƙala abdullahi umar ya ce ماليا لا أعتد me zai بها hana in lissafa da ita وإن ai كنت عجزت dan na gajiya daga in ilimi ko na nuna jahilci sai ya zama wani hanzari
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن انس بن سيرين انه سمع ابن عمر قال ya abdan umar ya ce طلقت امرأتي وهي ya حائض ta ta alhali tana cikin jinin haira فاتى عمر النبي صلى sai الله da عليه wani zo وسلم da annabi sallallahu alaihi wasallam ya فأخبره bashi labari قال ya ce مره فليراجع mace shi ya dawo da ita ثم إذا sannan idan دهرت ta tsarkaka to ya sake ta فليطلقها قلت لابن ya عمر ce abdan umar أفحسبت tilka dalika ta تلك lissafa wannan sakin قال فما ya ce, to ya kake so a yi ya kake so a yi وحدثني يا ابن الحبيب حدثنا خليل بن الحارث حاء وحدثني عبد الرحمن بن بشر حدثنا بعض قال قال حدثنا حدثنا شعبة شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديث إسماعيل إيمان بيرجعها ليرجعها أي داود إيتا في حديث ما قال ya zo a ruwaya su ya ce قلت lahu na له ce da shi a ta أتحسب tasu ya بها za ka lissafa da wannan sakin da kai قال Ya فما ce, to ya kake so ai
وحدثنا عيسى بن ابراهيم اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرنا ابن طاووس عن ابي انه سمع ابن عمر يسال a ya da عن abla numar ana tambayarsa daga wani mutum طلق da امراته ya saki حائلا matarsa alhali tana cikin jinin haya وقال ta abla numar ya ce أتعرف عبد الله بن ka san عمر؟
wanda ake kira abla ibn umara inda zai ce ka san ne ya ce a ka san wanda ake kira abla ibn umara قال نعم ya ce a na san shi man ba Ah.
ka na magana ba ya ce to fa inda Inda wannan shi lamarin wannan ba ta abdullahi magana.
umara din ya saki matarsa فذهب عمر إلى النبي صلى a tana الله عليه cikin وسلم jinin haira manzala abdullahi dan sayyidina umar mahaifinsa ita ko wajen annabi sallallahu alaihi wasallama fa ahbarahu labara ya bashi labarin abin da dan sai فأمره أن يراجعها sai manzala ya ce ka je ka ce masa ya dawo da ita قال ya ce لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه ban ji yana ƙari akan haka ba a wannan ruwa da shi ɗawusu ya daga mahaifinsa ruwa na ta ibn ɗawus ɗin kai daga mahaifinsa ruwa ɗan ɗawus daga mahaifinsa iyaka nan hadisin ya ƙare
وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا جاد بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى الزات يسأل ya ji abdurrahman yana aiman da balarar azza yana tambayar abdullahi bin umara wa abu zubair yasma'u alhali abu zalika zubair yana jin haka kaifa tara fi rajulin sallaka ra'atuhu ha'idan ya kake gani game da mutumin da ya saki matarsa tana cikin jinin haira faqala sai ya ce sallaka ibn umar imra'atuhu ai abdullahi bin umara ya saki wa matarsa ha'idun alhali tana cikin على jinin عهد haira رسول الله صلى الله a zamanin عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه sai na وسلم wani tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam فقال yace إن عبد الله بن abdullahi bin umara ya عمر saki matarsa alhali tana cikin jinin haira قال له النبي صلى annabi الله sallallahu عليه alaihi wasallam وسلم ya ce da shi ya ليراجعها dawo da ita ردها sai ya dawo da ita وقال ya ce إذا طهرت idan فليجدد ta samu tsarki to ya iya sakinta sannan أو ليمسك ko kuma ya rike ta قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه Allah وسلم kuma da yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ya ayyuhan nabi idza dalakum nisa fadalquhunna fi quburi iddatihin an za su saki mata to ku sake su da za su fuskanci idda wa da sani haruna billahi da sana wa da ibn Durayd an yi da ibn Umar da wa da kissa ta wannan kissar wa da sani Muhammad bin Rafi da sana Abu Razaki Abu bin Durayd Abu bin Abu Durayd an yi da Rahman bin Maula wata a wannan ruwaya an ce maula urwata ba maula azzata ba yana tabbai da Abdullah ibn Umar وأبو الزبير alhali abu zubairu yana ji مثل حديث كما حديث الحجاج ده يا الحجاج جماعة.
وبعض زيادته a- akwai ƙa- sashin ƙari a wannan ruwayar قال مسلم muslim ya ce أحدا حيث قال أروة da ya ce urwatu dinnan kuskure ne إنما هو مولى yadda ya أبيتا gabata a baya maula azzata ba a urwata ba ne azzata ne
باب طلاق الصلاة babu saki uku
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع ولو ظلم رافع قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مامون عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس ya ce كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم da yadda tsarin saki yake zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama وأبي da بكر zamanin sayyidina abi bakar وسنتين da من خلافة shekara عمر bima da ga hilafar sayyidina umar طلاق الثلاث واحدة ana lissafa saki uku a matsayin daya فقال عمر بن الخطاب sai sayyidina umar ya ce إن الناس قد استأجروا في mutane أمره sun fara komawa gaggawa a wani lamari إن كان لهم فيه أنات da yake suna da damar su yi a sannu-sannu فلو أمريناه عليهم me zai hana mu zartar da sakin ukun a kansa a kansu أمره عليهم shikenan ya zartar da shi a kansu a gaban sahabbai sahabbai suka yarda da haka sai ya zamo ijma'i akan haka shi ko ijma'i la yansahu wa la yansahu نعم ijma'i baya nasi baya shi ko ba a nasinsa to
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أخبرنا عبد بن أبو عبادة عبادة، أخبرنا ابن جريج آه، حاء تعويلي.
حدثنا ابن راجع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصحابة قال ابن عباس in ya ce da abdullahi abbasin أتعلم أن ما كانت الثلاثة الواحدة Mm, yanzu ka san dahil dai cewa saki uku ana sanya ta saki ɗaya ne على عهد a النبي صلى zamanin الله عليه manzo وسلم sallallahu alaihi wasallam وأبي بكر da zamanin abubakar وثلاثة من إمارة عمر a shekaru uku daga sanda sanda sayyidina umar yake amirul mu'minina قال ابن عباس Abdullahi نعم abbasin yace na san haka
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سليمان بن حرب عن عمار بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن داوود عن أبو الصحابة قال لابن عباس abin saba ya ce da abdullahi abbasin خاتم الحناتك a zo kai mana hirarrakinka domin kai wani lokacin labarin da kake faɗa ma hira ce kawai kake hira ce kake ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ya ba واحدة saba'i yana da yan karkata ga hawarijawa نعم yana da karkata ga hawarijawa نعم ya za da kunshi sai na dan abbasin yake da sakin jiki ne Eh, in ka zo masa ilimi a yi ilimin in ka zo da hira in lokacin hira a yi matukar to duk ba abu sa bai wai irin wannan da ake ma ai ba daidai ba ne saboda masu tsanantawa ne cewa koyaushe a yi sai dai a yi maganar ilimin kaɗai ba ba wani abin da za a yi ba wannan ba alama kun da talabu salatu ala hajji rasulullah sallallahu alaihi wasallam abi bakar wahidatan ashe da can a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam da zamanin abi bakar idan mutum ya saki ba ta saki uku a kalma ɗaya ba cewa ake za a lissafa masa ɗaya ba فقال قد كان ذلك abdullahi na ba su yace haka ne an yi haka فلما كان في عهد عمر amma yayin da zamanin umar sai na umar ya zo نعم تتابع الناس في طلاق mutane suka ringa yin saki ba gaggau ba gaggautawa مم.
ko dai ta فأجازوا عليه ta ba ko ta ta ya'a ta ta ya'a da ya ehem, mai ya'ya biyu ba da zahu alaihim ya zartar da sakin a kan نعم باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم يمت طلاقا ba da wannan hadisin yana cikin hadisan da suke jawo magana da yawa da akwai wanda suke ganin cewa to ai shikenan tun da an ce ga yanda yake zamanin manzon Allah to a koma haka din ba su dubi dalilan da su yi sai da na Umar da sauran sahabbai suka duba ba suka lissafa shi a matsayin koko an sani dukkan masabobin nan guda hudu suna ganin irin wannan za a lissafa shi ne a matsayin saki uku saboda dubo dalilin nan da sai da na umar da sauran sahabbai suka dubo amma abin mamaki yanzu masu cewa ai a koma ga fahimtar sahabbai da tabi'ai su ne a nan kuma suke ganin ai fahimtar sahabban da tabi'an ba ta yi musu ba domin su ne masu cewa duk abin da za a yi ai a dawo a bi tsarin sahabbai da tabi'ai tsarin wani su ai ba daidai ba ne to amma a nan kuma suke ganin tsarin sahabban da tabi'an su bai musu ba cewa ba ga hadisi ya fito karara ba ya nuna ga yanda abin yake shi yasa dole sai a kuma to shi ma dai wannan matsalar wanda yake so ƙarin bayani a kanta to yi dubu wannan littafin alƙaunul jami'u bidalaƙil bidi'i wal mutatabi da kuma ko mutatabai da kuma shi raqul igilaq an masailin nikahi wad dalaqi na shi sayyidin bahid shi Muhammad bahid al-mudi akwai kuma wani littafi da malamin nan da aka kashe shi kamar shekara uku ko bai karasa uku ba kamar shekara biyu da watanni da suka wuce wato mutumin siriya din nan ah, ya rubuta wanda ya rubuta wasu matsaloli to ɗaya daga cikin matsalolin wannan matsalolin ne guda biyu ya yi bayaninsu musamman ta fuskar usulu ah, da hujjojin kowanne ya ya faɗa ya faɗi hujjojin kowanne wanda wannan mala Allah eh, masu duba kamar intanet in sun duba ba za su rasa gani a jiki ba tunda malamin yana da page nasa sai dai ko in ba mutuwarsa an an rufe amma dai da wanda yake da rai da Allah yana da fili musamman a intanet din wanda duk da littattafansa a jiki wannan eh, menene buɗe buɗe dr muhammad sa'id ramadan al-buɗe ko mutumin siriya din nan da aka kashe shi ya fito daga masallaci ko yana cikin masallaci ne ma da ya- yana cikin abin da ya magana a kai a wannan littafin nasa ya faɗi wasu matsaloli ya kawo hujjojin kowanne daga cikin malamai a kai da makomarsu a kan usulun fiƙe wanda wannan littafin nasa muhimmi ne wajen masu koyon usulun fiƙe don su san yadda ake gina matsalolin na fiƙihu a kan usulun fiƙe da yawa akan karanta usulul fiqhi amma in banda ma kamar irin su alfiyatul usuli ya zama matsalolin na fiqhu ba a gano yadda suka gina akan shi fiqhun ba in ba a gano makomar su ga fiqhun ba to shi anan yayi kokari ya bayyana irin makomar wannan wanda da malami ne na usulul fiqhi malami ne babba na usulul fiqhi to kuma ta ɗaya ɓangaren sai a duba zanun ma'adi na ibn qayyimin zauziya tunda shi kuma ya kawo matsalar an san shi kuma ga inda ya fi goyon baya haka nan a duba wani littafi na muhammad rashid rura a menene a mujtahid wal muqallid wanda shi ma dai ya kawo wannan matsalar tana cikin matsalolin da ya kawo an san shi ma dai inda yake karkata yana cikin masu ganin cewa ai dole a koma lissafa shi ɗaya a ce ba za a lissafa ɗaya ba ba daidai ba ne ba san dai hujjar kowa komai da za a yi a tafi musa hujja komai za a yi zamo an tafi musa hujja shi ne babban abin nema abin da ilimi yake hukuntawa ke babu باب وجوب الكفارة على من kafara حرم امرأته wasu wanda ya haramta matarsa ولم يمت ba طلاقا tare da ya yi niyyar saki ba
فحدثنا زهير بن عرب حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام عن الدستوائية قال كتب يجي.
الي يحيى بن ya ابي fi abin كثير hasirin ya rubuta gare وابي عن يحيى ni بن حكيم yana faɗa min daga halam na عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه كان يقول في ya الحرام kasance yana cewa a cikin umarce ce a a- hiya alaihi haramun yaminun yukaffiruha ai rantsuwa ce da zai fitar mata da kafara ba ta sauku ba Kala bin Abbas.
rantsuwa ne wallahi ba zai sadu da ita ba to me kenan zai tsaye kafara abdullahi abbas ya ce
laqad kana lakum fi rasulillahi yake ga akwai uswatun koyi kyakkyawa gare ku a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yana nuna haka manzon Allah ya yi hukunci shi ma dai wannan matsala ce babba da yake akwai sabani da yawa tsakanin malamai kamar balikawa suna ganin wanda yace da matarsa hiya alaihi haramun to ai ya sake ta sakin ma haƙo akwai wanda su suke ganin cewa a kamar rantsuwa ce ya zai mata kafarar rantsuwa kamar yadda wannan hadisin na Abdullahi ibn Abbas yake nunawa
حدثنا ابن بشر الحريري وحدثنا معاوية يعني بن معاوية سلام يعني من السلام عن يحيى بن ابي كثير عن يحيى بن أبي حكيم من اخبره عبده ان سعيد بن جبير اخبره انه سمع ابن عباس يا جماعة قال عباس يا شيخ.
اذا حرم الرجل عليه امراته idan eh, mutum ya haramta matarsa فهي يمين rantsuwa يكفرها ce da zai fitar mata da kafara in yi kafarar rantsuwa shi kenan ta halatta gare shi ba su kowa ta yi ba وقال يتي.
لقد كان لكم في رسول الله daga اسوة kan kuma da su da wata حسنة to hasana hakika ko ya kyakkyawa ya tabbata gare ku a manzo sallallahu alaihi wasallam zalla ya isa ku yi koyi da shi koyi kyakkyawa
وحدثني محمد بن عاتم حدثنا حجاج بن محمد اخبرنا ابن جريج اخبرني عطاء انه سمع عبيد بن عمير يخبر انه سمع عائشه ya ji تخبر Aisha tana ba da labari ان النبي صلى الله عليه cewa وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam كان يمكث عند زينب بنت جاش yana ya kasance yakan je ya zauna wajen matarsa Zainabu bintu Jahsh ويشرب عندها عسلا yakan sha zuma a wajenta قالت yace فتواضيت انا وحفصه muka haɗa kai da ni da Hafsatu نعم ان ايتنا ما دخل عليها النبي wato صلى الله عليه Aisha ce وسلم mai haɗa kan saboda ba sa son zama zuwan da yake wajen Zainabu ita Zainabu ta kan samu zuma ta aji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan so shan zuma ya san yaje wajen Zainabu sai ta kawo zuma wannan yakan sa ya dade ma a wajen ta kwarai saboda wannan zuma da take kawo masa to ita Aisha da Hafsatu ba sa son haka shi yasa sai suka haɗa kai anna Allah ya ayyana ma zama da Allah.
halala annabi sallallahu alaihi wasallam Sallama.
cewa kowace a cikin mu ta zamo ita ce manzo Allah ya shigo wajenta فلتقل da ta ce اني اجد منك ريحا مذافيرا ina jin ina samun kamar warin tsira- tsirin da ake kira magafir daga gare ka اكلت ka yi مذافيرا amfani da wannan tsirin ne فدخل علي على manzo احداهما Allah ya shiga wajen ɗaya daga cikin matan Allah ya guda zalika biyu. sai ta faɗa ka ko فقال yace قد شربت عسلا عند زينب na بنت sha جاش zuma ne wajen Zainabu yan jihar ولم اعود له ina jin ina zaton ko kudan zuman ne ya ci tsirin wannan madafiru shi ya sa ya zama zumar tana wari kamar nasa amma tun da yake haka ne na daina amfani da shi فنزل sai aya ta sauka لم تحرم ما احل الله ya yi wa لك annabi lima tuharin ma a halallahu laka tabtagi da kuma rata a zuwa ne ya wannan annabi me yasa har za ka haramta wa kanka abinda Allah ya ce ya halatta ma dan neman yardar matarka wallahu ghafurur rahim kan sallallahu lakum tahillata aymanikum wajen maligawa da wannan suka yi rabi kan fahimtar can ta Abdullahi bin Abbas cewa shi Abdullahi bin Abbas ai bai fahimta ba da ya ce dan mutum ya ce a da matarsa hiya haramun ai rantsuwa ce suka ce wannan da ya ce kuma hiya sunnatu eh, ko ya ce da kanka da kun fi rasulillah ko sunnatu hasanatu suka ce ai wannan manzo Allah ba matar ya haramta ba zuma ya ce ba zai sake ba ya haramta wa kansa shan zuma shine kuma aka ce masa sai ka fara ta rantsuwa Allah yake faɗa masa karfarar Allah lakum tahillata aymanikum
الى قوله ان تتوبا ba in zuwa faɗin sa in ta tuba ila Allah fa kasta gar kuma لعائشة وحفصة ana nufin ita Aisha da Hafsa
وإن أسر النبي صلى aka الله faɗa ne wa yadda عليه sarrar وسلم nabiyyu ila ba da zuwa da yi hadisa falan ma nabba'ad bihi wa asarahu Allah alaihi arrafa barahu wa arara an ba فلما نباها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني الأليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد سقط قلوبكما
لقوله بل شرب labarin عسلا cewa na sha zum da حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي عن عائشة قالت aisha ta ce كان رسول الله صلى da الله عليه za ka da وسلم يحب sun الحلوى son da abu mai daɗi yana والعسل son zuma فكان إذا صلى ya العصر san ce idan ya sallar la'asar دار على نسائه yakan kewaya ɗakunan matansa kowace ya je su gaisa فيدنو ya je منهن kusa da su su gaisa فدخل على ya shiga حفصة wajen hafsatu فاتبس ya عندها daɗe a wajen ta فسألت ما كان fiye da يعتبس ya saba daɗewa Kusa fiye da da yadda ya zalika.
saba daɗewa zai tambaya in ji aisha a me ya kawo ya daɗe wajen wannan matar فقيل لي aka ce أعدل امرأة من قومها بكة من أصله wata mace ce daga mutanen ta ba ta kyautar tandin zuma فسقى رسول الله shi صلى ya الله sa ta عليه وسلم ɗiba عنه daga zuman شربة nan ta ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya sha فقلت أما والله لنحتالن lahu aisha ta ce wallahi za mu yi dabara gare shi daga yau ba zai sake shiga wajen wata mace ya daɗe ba فذكرت ذلك na mace wannan لسنتها ga saudatu وقلت إذا ya ce دخل idan ya عليك shigo gare ki zai فإنه zo سيدنوني kusa da ke فقولي له يا ya ce رسول ya الله rasulallah ka ci أكلت مذاكرة magafir ne فإنه zai سيقول ce لك miki bai لا ci ba فقولي له ما ce a حاضرني to ya nake jin kamar wani magafir وكان رسول الله صلى الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi أشد wasallam علي أن yana يكون damunsa a ce an ji wani abu wanda yake ba mai daɗin iska ba daga gare shi فإنه سيقول لك zai ce da ke سقني أمسكت شربة عسل ai hamsin ce ta shayar da ni abin sha na zuma فقولي له ki ce da shi جرس to lalle النهل kudan zuman zan ya ci wannan tsirin na urfuru
وسأقول ذلك له ni ma in yazo ne na haka zan faɗa masa فقولي أنت يا ke ma سيدنا safiya in yazo wajen ki haka zaki faɗa فلما دخل على سودتها yayin da ya shiga wajen saudatu قالت ta ce يقول سودته saudatu ta ce والذي لا إله إلا هو wannan rantse da ubangijin da ba abin bautawa da gaskiya in ba shi ba لقيت أن أبادئه بالذي قلت na kusa in gaggawa faɗa masa abin da kika ce in faɗa وإنه لعلى الباب Ah, wato yana ƙofa فرقا منك dan na jin tsoron ki فلما دنا رسول الله صلى الله عليه yayin da وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kusa قالت يا رسول yace الله ya rasulullahi ka Akalta magafira.
tsira magafir ne قال لا yace a قالت yace ما أدريه to ya nake jin wannan wari قال yace Sadani ya amsatu sharbata asali.
ai amsa ce ta shayar da ni abin sha na zuba قالت yace جلس lalle النهر kudan zuma in ta ci tsirin urfur wanda shine yake yin wannan magafir din فلما دخل ya علي ne shigo gare قلت له ni مثل ni ذلك ma aisha aisha ta ce sai na faɗa masa haka ثم دخل على sannan ya shigo wajen سيدتها safiya قال مثل ita ذلك ma dai ta faɗi haka فلما دخل على حفصتها ya ne shiga wajen hafsatu قالت يا رسول sai daga الله baya ta ce ya rasulallahi ألا أسقيك منهم ba ba na kawo ma zuman nan da ka sha jiya ba yau ma ka sha قال sai ya ce لا حاجة لي ba به na bukata
قالت sai ce يقول سودة سبحان الله subhanallah Allah.
Allah mun hana shi san zuba قالت ne Wasu aisha da ta haƙus ce ku ki ci.
ke ki shuru ga abin ki shuru قال أبو إسحاق إبراهيم يا حدثنا شيخ.
الحسن بن بشر بن القاسم حدثنا أبو أسامة بهذا سواء daidai wa daida حدثني سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد له babu bayani Allah annan da ayi da ta'ala ta ra'atihi babin cewa idan mutum ya baya matarsa zabi لا يكون طلاقا إلا bai zama بنيته wa saki sai fa inda niyyar sakin ne ya ba ta zabi حدثني أبو داير حدثنا ابن وهب حا وحدثني حرملة بن آيات بن واللفظ له أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني أخبرني يوسف بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن بن عوف أن عائشة قالت Aisha ta ce لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن yayin da يتولي aka أزواجه umarci manzo sallallahu alaihi wasallam da cewa ya ba matansa zabi wadda duk ta zaɓi rabuwa da shi to a sauƙaƙa mata بدأ بي manzo Allah ya fara da ni فقال yace da ni إني ذاكر لك أمرا zan faɗa miki wani lamari فلا عليك ألا تعجلي amma ina son kada ki ce za ki gaggawa ki fara shawara ta ta Ta sami tasami da abubuwan abawai.
ki yi shawara da mahaifanki قال ta ce قد علم أن أبوايا ya san cewa ana Lam- abawayya cewa mahaifana نعم لم يكونا لي ya أمران burani في burani فراقه bayan da za a umarce ni da rabuwa da manzo sallallahu alaihi wasallam قالت ta ce ثم قال sannan ya ce إن الله عز وجل قال ya ce يا أيها الذين قل يا لأزواجك أيها إن كنتن تردن in wani الحياة الدنيا farko rayuwar duniya ya Wazinata.
fasa gaba da kawace-kawacenta فتعالينا أمتكن وسرركن سراحا جميلا ku sauƙaƙewa kyakkyawa وإن كنتن in ku تردن الله Allah da ورسوله manzansa ودار da gidan الآخرة lahira فإن الله أعد sani للمحسنات ubangiji منكن ya ajran tanadi azima lada mai girma ga wanda suke masu tangance kawunansu daga cikin ku qalat Yace, wa kuma qultu bi kyautata ayyi aiki hadha a cikin- asta'biru abawayya yace na ce da manzo ya rasulullah yanzu akan wannan ne za ni in shawara da mahaifana fa inni uridu Allah wa ai rasulahu wa wannan ba dar sai na shawara da akhirata mahaifana ba ai ina nufin Allah ina nufin manzon Allah ina nufin gidan lahira qalat Yace, suma fa'ala azwaj rasulillah sallallahu alaihi wasallam muslima da fa'al irin yadda ni ma na aikata
حدثنا سرج بن يونس حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة قالت Aisha ta ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعذبنا إذا كان في يوم المرأة منا idan ya zama a yayin kwanan wata ce a cikin mu بعد ما نزل bayan aya ta sauka ترجي من تشاء منهن kana وترجي da إليك من damar تشاء ka jinkirta wadda ka so daga cikin su ka jawo wadda ka so فقال لها معاذة ma'azatu ta ce وما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك ya ya kike cewa da manzo idan ya nemi izinin ki قالت ta ce كنت أقول ina cewa da shi إن كان ذاك إلي in dai ni ce أحدا nake da على dama نفسي.
akan wannan to ba zan fifita wani akan kaina ba
حدثنا ابو الحسن بن عيسى اخبرنا أخبرنا ابن ابن المبارك المبارك، اخبرنا عاصم بن هذا الاسناد نحوه حدثنا يا ابن يحيى التميمي واخبرنا ابصر عن اسماعيل عن ابي عالم عن شعبي عن مسروق قال masruku ya ce قالت عائشه aisha ta ce قد خيرنا رسول الله صلى zala الله sallallahu عليه وسلم ya ba mu zabi ولن نعده ba mu طلاقا lissafa ba da zaɓin nan da ya yi gare mu a matsayin saki ba حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسير عن اسماعيل بن ابي خالد عن شعبي عن مسروق قال masruku ya ce ما أبالي خيرت امرأتي "Ban damu ba, واحدة na أو ba مئة أو matata ألفا zaɓi sau ɗaya ko sau ɗari ko sau dubu بعد أن mace ne تختارني ta zaɓe ni ba saki ba ne bai mace zaɓe ba saki ba ne sai fa in ta zaɓi rabuwa Falakar in ta zuwa- zaɓi rabuwar to shi ne yake saki wajen malikawa suka ce in dai a wajen khiyari ne da kalmar ihtiyari ne to in ta zaɓi rabuwar ya zama saki uku ma Eh, saki uku ma a sannan ولقد سألت عائشة Aisha فقالت na tambayi na tambayi Aisha fa kalan tace قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه Allah sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ba mu zabi أفكان Allah دلالا safa a matsayin saki ai ba da safa shi a matsayin saki ba سلام محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ya bai نساءه matarsa لم zabi يكن طلاقا ba a lissafa shi a matsayin saki ba حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن أنس الأول عن وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت Aisha tace خير خيرنا رسول الله صلى الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ba mu zabi فاخترناه muka zabe shi ولم يعده ba a طلاقا lissafa wannan a matsayin saki ba حدثنا يا ابن يا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال يا اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه قالت tace خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه muka zabi zama da shi فلم يعدلها علينا ba a شيئا lissafa wannan babu zabin da ya yi a matsayin wani abu ba حدثني ابو ربيع الزهراني وحدثنا اسماعيل بن زكريا حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه وع- وعن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه بمثله وحدثنا زهير بن عامر حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو زبير عن جابر بن عبد الله قال yace دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam فوجد الناس في yasa مصر mutane sun غالي zauna a kofar gidan لم يزل lafiya لأحد ba منهم wanda ake musu izini قال yace فوزا لأبي بكر sai na abi bakar izini فدخل ya shigo ثم أول عمر sannan sai na marma ta hu فاستأذن فأذن له ake masa izini فوجد النبي صلى ya الله عليه sa وسلم sallallahu alaihi wasallam على رسالة ya قوله zauna نساء matansa sun kewaye shi واجما ya yi shiru ساكتا yana halin damuwa ya yi kawai قال ya ce Fakala.
sai mara ce fakala sai kala La ya ce kula mai bi waya ce sai sha'anin sai na mara ce dukkan wallahi zan nabi sallallahu alaihi faɗi wasallam.
maganar da za ta sa manzo ya saki jikinsa فقال Yace, يا رسول الله ya rasulallah sai na mara ce ya rasulallah لو رأيت بنت ka ga yadda muke da خالتك matata سألني wai sai نفقتها na bata kuɗi فقمت da na إليها ji damar ta dame ni da maganar sai na tashi kawai فوجعت na عنقها haɗu na dukanta ina karya wuyanta فضحك رسول Allah الله صلى الله عليه sallallahu alaihi ya dariya وسلم وقال yace كنا حوليك "Ka ما ga ترى ga su nan sun kewaye يسألني نفقتها su ma wai tambaya ta suke sai na ba su kuɗi فقام أبو بكر إلى Abubakar ya عائشة tashi يجر zuwa Aisha عنقها yana bugunta a wuya فقام shi عمر ma إلى sai zama tashi حمزة يجر da Hamsatu yana عنقها bugunta a لهم wuya ما يقول kowanne a cikin su yana cewa يسأل رسول
yanzu zan الله صلى الله ku dinga عليه وسلم tambaya وليس masu sallallahu alaihi عنده wasallam da manzo Allah bai da shi قلنا والله yanzu wallahi لا نسأل daga yau ba su رسول الله صلى daina الله عليه وسلم tambayar شيئا أبدا abu wani abu har Laysa indahu.
abada in dai abin bai da shi ثم ma ta zala sannan kullum manzo Allah sallallahu alaihi shahara wasallam aw ya tis'awa wa yi ishirina wata guda wato ko kwana 29 ثم نزل عليه هذه الآية sannan wannan aya ta sauka gare shi يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ المحصنات منكن أجرا عظيما يحبن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا مم.
وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما قال يتي فبدا بعائشة يا فارا دا عائشة فقال يا عائشة يتي عائشة إني أريد أن إن أعرض عليك كنت أمرا جاي وانا لبري.
يريد ألا amma تعجبي ina فيه sallama nan da zan faɗa miki kake ce da Hatta ke gaggawa tashiri a abuwai.
cikin sai kin je kin yi shawara da iyayenki قالت yace وما هو يا رسول menene ya الله rasulullah menene shi ya rasulullah Fasala alaiha al-ayata.
ya karanta mata wannan aya قالت yace أفيك يا رسول الله أن yanzu a game da kai تشير ne أبويا ya rasulullah sai na shawara da Bal iyayena akhtaru Allah wa ai rasulahu.
ni kam na zaɓi Allah na zaɓi manzon sa Wa wa darul lahira akhirah.
na zaɓi gidan lahira وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك amma بالذي fa قلت ina son ka ka faɗa wa wata a cikin matanka da abin da na faɗa kakka ce na ce na zaɓe ka sai kyale su قال yace لا za تسأل ta ce, امرأة منهن ai إلا ko ba wata أخبرتها mace daga cikin su da za ta tambaye ni me kika bani amsa sai na faɗa mata إن الله لم يبعثني مؤن- مؤنتا A Allah bai aiko ni mai tsanantawa ba ولا متن- متعنتا haka nan ba aiko ni mai neman haɗuwar mutane ba muta'annitu wato wanda a kullum sai ya yi ƙoƙarin ƙure mutane don ya ga faɗuwarsu shine muta'annitu mu'annitu ko mai tsanantawa ولكني sai بعثني dai masu معلما ubangiji ya aiko ميسرا ni mai sanarwa mai sauƙaƙawa Mm.
Allah ya aiko ni ne mai sanarwa mai sauƙaƙawa Mm.
alhamdulillah sun tashi ba mai kidai نعم don ana da guda biyu sai an yi takatsantsan
a wato ya maimaita shi take da nan take da shi eh, saboda muhimmancin maganar an faɗa cewa ita takawa abu ne wanda yake yana da rukunai guda hudu yadda ibnu ashir yake faɗa wa hasilu takawajtinabun wamshisal fi zahirin wa baɗinin bi zatuna فجاءت الأقسام حقا أربعة وهي للثالث سبل الوانفا ita takawa tana da bangarori hudu shine na farko bangare na farko imtisalul mamurati zahira bangare na biyu imtisalul mamurati baɗina bangare na uku shine wa a, wato istinabul manhiyati zahira bangare na hudu istinabul manhiyati baɗina to sai an kula da duk wa'annan bangarorin guda hudu sannan ne za a samu zamowa an sufatu da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya hore mana tsoron nasa Allah ya gyara dukkan lamuran mu Allah ya gyara mana damuna Allah ya ba mu ruwa Allah ya ba mu rabuwa Allah ya gyara baki ɗaya lamuran mu albarka na sallallahu alaihi wasallam albarka Qur'ani